بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم amma ba'd bisa ga ci gaba da karatun mu na qira'atul rashida muna cikin juz'i na biyu kuma zamu tashi alfilu haka ne ko jam'in shi alfiyala alfiyalatu shine jam'in alfil al-giyab shine sarkakiyen daji sarka giyab sarkakiyen daji wani sukan ce kuma kurmi ya ubbu yana kwankwada da ka'abba ya ubbu ubba ubbi ubbu na ji makaranta cikin tasirfil izi ko ya katali'u yana tumbukewa daga iktala'a ya katali'u ba ga shafin ba ko? algiyab jam'i ne na algaidatu algaidatu algaida kun gani kuma sukan ce algaida ɗan tayi wanda aka haifa halittarsa ba ta shiga ba alfilu wata zamanin describing wannan shi na kici mishi al'insha'ul wasfi al'insha'ul wasfi shi descriptive essay za a siffanta mana giwa ne alfilu haiwanun min zawatil arba giwa dabba ce daga cikin dabbobi masu kafafuwa hudu wa huwa azamu haiwanatil ardi jussatan shi ne mafi girman dabbobin da ke bayan ƙasa wajen jiki juffa shi ne jiki wa a shaddu haba'asan kuma shi ne mafi tsananin ƙarfi akwai shekarar da giwaye suka taɓa zuwa wucewa ta maiduguri da aka tambayi wani ya siffanta su ya ce shi ne ya ce babban ya yi kamar tifan mota kamar tifan mota ce ikon allah akwai wani bidiyo da na gani wani sun yanka giyon ayi suna ta saran namanta bari insha Allah sun tada in na gani ko zan sako dai zan zan nuna muku shi wa mutinuhu gurin da ake samun giwa al aqalimul harra shine yankuna masu zafi a aqalim jam'i ne na iklim continent continent al harra masu zafi min afriqiya kamar afirka wa asiya da asiya wa yakthur fi jazirati saylan hakanan kuma yana yawaituwa a tsibirin Sailan janubayil hindi wanda ke can kudancin ariyan india waya sukunul ajam kuma yakan zauna a ajam jam'un ajam shi ma guri ne wanda ke daji ne walgiyad afwan ajam dinnan shine kurmi din kurmi din gurin sarkakken bishiyoyi shi kuma giyad shine tabkoka tabki yana son ruwa giwa ina son ruwa jam'in gaida eh wa huwa shadidul maili ila ma'i kuma dabba ce mai tsananin karkatuwa zuwa ruwa zuwa ga ruwa yaqimu fihi sa'atan yakan zauna a cikin ruwan na wancan awoyi wai abuhu bi khurtumi sai rinka kwankwadar ruwan da hancinsa wa yulqihi ala jasadi ya rinka zuba shi a cikin akan jikinsa thumma yatamarragu ala al-ard tsakanin sai yazo ya ta birgima akan kasa liyattaliya jismuhu domin ya shafe jikinsa bitini da turbaya kun san tila tila'u tila'un da alhamza shine fenti tila'un atlaitul baita na shafa mu gida fenti hatta yudayikahu hatta la yudayikahu dubabu had saboda kada kuda ya kuntata masa walikulli tiwalil arjil min haywani fil galibi a'naqun tawila wali kulli tiwalil arjuli mafi yawancin dabbobi masu dogayen kafafuwa min alhaiwan daga cikin dabbobi mafi yawancin masu dogayen kafafuwa daga cikin dabbobi fil galibi a galibin halaye a anakun tawil tun zaka suna da wuya masu tsawo unukun jami'in unuku ko galibin dabbobi masu tsawo masu kafa da tsawo zaka suna dogon wuya kaman giraffe zarafa a zaka tana dogon wuya ko liyasula alaiha tanawulu ta'amiha min al-ard wannan wuyan Allah halice su ne da shi domin ɗauko abincinsu da ƙasa ya yi musu sauƙi wa ammal filu amma ita giwa falon maka na da hamatur asiri kasancewa tana da kaurin kai tasazum kisar su unukihi to wannan shine lazimtar da gajartan wuyansa ai gajartan wuyansa na'am yana da kai kato to ya kai ya kai kake gani in an bashi dogon wuya ai kaga zai kan zai rinjaye wuyan sosai hadha khalqullahi faruni ma za khalaqa alladhina min dunihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin faqad madda Allahu fi unqihi fi anfi haqiqa Allah ya tsawaita masa hanci wa huwa ma nusammihi bil khurtum hanci shine yake ce mishi khurtum jami'in shi kharatim kharatim hatta yastakhdimahu domin ya rinka amfani da shi fama fima fima yastakhdimu al insanu yadahu kan abinda dan adam ke amfani da hannunsa ba da haka mai da dan adam ke amfani da hannunsa fa yatanawal bihi at'ama wal ma'a sai ya rinka dibo abinci da shi da ruwa wai wajihu haythu sha'a kuma sai ya rinka karkatar da hancin nan nasa duk inda yake so wa fi tarafihi za'idatun akan hancin za ga akwai dan wani abu mai tsawo kun kalli ku kalli kan hancin kun ga wani abu mai tsawo ko to zaka sha babun mamaki yaltakitu bi hal ashiya ad-daqiqa da sune yake dauko abubuwa kanana sune daqiqa hatta al-ibra hatta zari hatta allura da shi ke dauko allura wa yahullu al-ahbal al-maquda wa yahullu kuma yakan warware al-ahbal al-maquda igiyoyi da aka daddaure da hanci zai sa kuma ya warware igiyan haja Allah mai iko wala kuna bani yana da fira guda biyu wannan hancin ba ai wannan haure guda biyu kabiran masu girma ya burzani waɗanda suke suka fito waje min fakkihil ulawi daga mummukinsa na sama mummukin sama wannan nan shine afarkul ulawi nan kuma mummuki na ƙasa wanda haƙori ke na ƙasa ke kai shine afarkul alfakul sufli upper da lower jaw jaws kafiran ma ya bulgu wazunuha 300 ritlin su waɗannan nabani ɗin ɗaya daga cikinsu ko kuma dukansu kan kai ma'aunin ritili guda 300 wabiha wabihima yadfa an nafsi kuma da su ne ke kare yake ke bada kariya ga kansa wa yaqtali al ashjar kuma yakan tumbuke bishiyoyi wa min ajliha yuqtanasu dalilin ta nema ma'ana dalilin waɗannan haure na shi yuqtanasu ake farautin sa li'anna kuma galiyat saman saboda suna da kuɗi mai tsada wa juddul fili fatan giwa galizin mai kauri ne matinin kuma mai ƙarfin gaske la ya kadu saifu ya amul fihi takobi bai iya yanka shi wala hu uznani kabir tanina da kunnuwa guda biyu masu girma kal marawihi jam'in mirwah kaman fanka ko kuma mafici da ake iska da shi yuharrikuhuma yuharrikuhuma yana mummutsa su liyadhubba bihi madhubaba din ya kori kuda da su zabba shine kaman ka kare korewa ka kore wani abu ko ka kare wani abu ba shine wannan littafin na zabbu ahmad ba zabbu karewa zabba ya zubbu karewa zubba zubbi zubbu wa ainahu sagira tani kuma idanunsa kanana ne bin nisbati ila dhamati jismihi dangane da katon jikinsa girman jikinsa wa yasta'nisuhu nasu mutane sukan ɗebe kewa da shi fi biladil hinda a garuruwan indiya khususan musamman fa yastakhdimunahu sai su rinka amfani da shi lirkubi wajen hawa wa fil masani'i ana amfani da shi kuma a wajen a kamfanona linaqalil afkali domin ɗaukan kayayyaki masu nauyi wa huwa mughramun bil atfali kuma shi giwa mughramun an cusa masa yawan san wasa bil atfali da yara ina yawan son wasa da yara eh kananan yara yula'ibuhum in aka ce muguramun shine you are fond of something mana an sa maka san abu kamar ana muguramun ana muguramun bi kaza an samun san abu kaza mana na saba yin kaza saboda san shi da aka samu na hamani saba yi wani harsuhum kuma yana kare yara idan nazalu fi kanafi idan sun shiga cikin gidansa sai ya kare su kada wani abu ya cuce su to tun da an yi darasi akan giya ba za a yi darasi akan hancinsa shine al'aj darasi na gaba na 41 al'aj hauren giwa tusk ko Tusk.
eh, tusk lallai ba na ba na manta ba mudiyatun kundashira wuka
Kunda gida.
eh Na.
ina irin wukan masu yankan rogo na da tsofaffi wukan da take da hannun katako da ake ninke ta haka ita ce mudiya kunda shira da hausa in ta haza shi ne kamar ka ribanci wani abu uridu an an ta hizar hissa ajaza ya gaza mutakawisa wanda yake lankwashe shi ne mutakawis idan da misali a ce ka siffanta kafan eagle mikiya to ya za ka siffanta sai ka ce lahu rijilun wa sabi'uhu mene mutakawisa tahsuru tana tsarewa daga hasara tsarewa baidiyya shine wani abu da ke da shape irin na kwai daga baid musta'alimun mai a wanda aka yi mishi alama mai alama asarindibiyu za mu gan shi mansub ne ila makanin ko kuma ila shayin akar zahaba isma'il ma akhihi sagir isma'il ya tafi tare da kaninsa ila dukanin zuwa wani shago li yashtari mudiyatan domin ya sayi mudiya kundashira wa talaba min al-ba'i sai ya nema daga mai shagon mai siyarwan mai siyarwan an ya tiyahu bi mudiyatin da ya bashi wuka lahu yadun min al-ajr wanda yake da hannu na haurin giwa fantahazal ba'i fursatan fursata sigari sunnihi sai mai siyarwan ya ribaci daman kankantan da ya ga yaron nan yana da shi kankantan shekaru wa hadarar humudiyatan sai a halatta musu da wuka yadu hamil al'azmi hannunta na kashi ne falan mara aha ismailu yayin da ismailu ya ganta da sai mai da ita wa kala sai ce inni la atlub mudiyata mudiyata mudiyatan biyadil min al'azmi ni ba ina neman wuka ce wacce take da hannun katako ba fa nakashi ba fa akhadha akuhu wa sa'alahu qailan dan uwansa sai ya karba ya tambaye shi na mai cewa kai fa arabta anna hadha azmun taya kai ka gane cewa wannan kashi ne la ajin ba haurin giya ba fantazar isma'il sai isma'il ya dan tsaya hatta atahu tajiru sai da sai da mai dan kasuwan ya zo masa bi mudiyatin da wukan da wata wuka lahayadu min al-ajwan take da hannu na hauren giya wa ba da an kallabaha bayan ya jijjiya ta kaddama hali akhi sai ya gabatar da ita ga abokinsa dan uwansa wa talaba minhu an yantamina lithnain sai ya nema ya gwada ya jarraba waɗannan ababai guda biyu kotocin wukan ya gwada su da ke kalla an yamtahina lithnatayn wannan hamzatu wasulin ko wa yara bi nafsihi al kuma ya ga bambanci da kansa walakin na huwa ajiza an idraki sai dai shi dan uwan nasa ya gaza fahimtar bambanci tsakankanin su fa akhadha isma'il mudiyatani sai isma'il ya dauki kan nan wakaken nan guda biyu wajen hanazar akhihi sai ya fuskantar da ganin dan uwansa ila ihdal yadayn zuwa ga dayan hannayen nan guda biyu wa bayyana lahu fiha khututan sai mishi bayanin waɗansu zane daƙiƙatan ƙanana mutakawisa waɗanda suke waɗanda suke lankwashe ku duba nan in ka duba nan naka cikin kan babban yatsanka cikin babban yatsanka in ka kalla ai za ga wasu wasu zane kanana kanana kanana kanana to shine irin sa a jikin wannan kotan hauren giwan za ga akwai kanana kananan zane mutu kawai sa da suka lallan shi za ta launin waɗanda suke da launi yukhalifu launin yad wanda yake ya saba da launin hannu ta hasuru bai na ha'ashkalin wanda ta tattaro tsakankaninta waɗansu irin zane-zane da ƙiƙatan ƙanana bai ziyya waɗanda suke da shaif tsari irin na ƙwai sun ɗan lallankwashe wakala sai ce haza kuwa farko to kaga wannan shine bambanci tsakankaninsu bayan al'azumi wal aj tsakankanin kashi da kuma haure kuma ku duba shi na kashi wukan kashi mai kotan kashi common decoration na kai mata bata da nauyi na hauren giwon shi yana da nauyi yana da nauyi tare da shi sannan kuma komin audo da aka yi mana wukan da take da hannun katako in kashi ba ta kai karfi irin na hauren giwa ba yanzu idan ka buga wanda take da na hauren giwa in ka buga za ka ji shi kankam ya kame ya kame na kokashi za ka ji shi ba shi da nauyi za ka ji shi idan ka buga za ka ji ah, sound din shi hafifin ne ba shi da ba shi da nauyi ba sakilin ba waza da sai ya kara masa cewa annal aj an shi aj haurin giwan afqalu min al azmi kun ji ko ya fi kashi nauyi wa aqbalu minhu lisaqli kuma ya fi karban guga ma'ana in za a goge shi ha- na haurin giwa ya fi kyau na wukafa na kashi fa ba kowanne ne ke karban guga ba don wani za ga ya- zuwa za ga wani yayi tudu wani ya kwari wani guri yayi tudu wani guri ya kwari wani guri yayi lauyi ya lauyi to irin wannan ba ba zai karbi kowane irin guga ba ma'ana ba za a sa wani abun guga a goge shi kai tsaye ya karba ba dole sai kaga ya yi tudu da kwari wa huwa madatul wahida hauren giwon nan shine sinadari guda ɗaya allati tustakhraju min alhayawan tustakhraju min alhayawan da ake fitar da shi daga daga cikin dabbobi wa fiha mithl hadhihi alkhutud a jikinta kuma za ka ga akwai irin wannan zane zane sun maltafata ismailu ila tajiri daga nan sai mai sai ismailu waiwaya zuwa ga dan kasuwan nan musta'aliman an thamani yana da mai yana mai neman tambaya ku duba kalmar da ka alima ne alima ya sani ko musta'aliman shine mai neman sani isti'lam neman sani kaga sinin da ta'un da hamzan nan litalab litalab wa dafa'ahu ilayhi sai ya mika masa wa saraba ma akhihi sai tafi tare da uwansa yuhadithu yana bashi labari an al'aj game da wannan aj din haurin giyon fa akhbarahu annahu yuhassalu min anyabil fiyala sai bashi labari ana tattaruwa ne daga haurin giwaye wa anna khayrahu ma kana min afyal afrikiya mafi alherinsa kuma shine wanda aka samo daga giwon da suke afirka wa yalihi fil jawdati as-sarandiyu as-sarandibiyu as-sarandibiyu shine ke bin masaukin kyau thumma hindiyu sannan sai dan indiya nan da nake can ya ce alfiya na nan kuma ya ce afiya ya ce fiya na nan kuma ya ce eh mana akwai akwai jam'u kasra akwai jam'u gilla ba eh afyal jam'u gilla ne ai af'al anfas aqfal ashab to lokacin da kuma